الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور مهدثاتها وكل مهدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يومنا شاء أكو قوة الرجب هجرة النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم دقى مكة زوى مدينة دبو دير دريه دا أربعين دهدو wadda ta yi daidai da hudu ga watan uku shekara ta dubu biyu da ashirin da uku miladiya kamar yadda muka saba haduwa a wannan majalisi mai albarka na mus'ab bin umair da ke cikin wannan unguwa ta hausawa zurod a cikin birnin kano domin ci gaba da karatu a cikin littafin fatahu rabbil bariya bi adillatil iziyyati fi fiqhil malikiyya littafi ne wato na babban malami ainihin Profesa Muhammad Mansur Sokoto Hafizahullahu ta'ala wanda wannan littafi nasa sharhi ne na fitaccen littafin nan na Muqaddimatul Iziya ta Abul Hassan Ash-Shadhili rahimahullahu ta'ala wannan kuma shine darasi na 120 wannan shine darasi na 120 a cikin wannan littafi muna kuma cikin babi na takwas a wannan littafi inda muke tattauna wasu mas'aloli daga cikin mas'alolin aure da kuma saki to mun karanta wasu daga cikin rukunan saki inda mun karanta almahallu daga cikin rukunan saki akwai mahalli mahallin shine wato ita matar ita ce mahallin inda za a yi sakin sharaɗin ainihin wato sharaɗin wannan rukuni na biyu shine milku zauji ismatal mar'a ya zamanto mijin ya mallaki igiyar auren matar kabala dalaki kafin ya sake ta sannan a rukuni na hudu mun tattauna game da a rukuni na uku kai a niyya wato a samu niyya lokacin da mutum ya yi sakin ya zamto babu kuskure da wato da niyya ya yi har ma suka ce wanda harshensa ya yi masa wato ya yi su baka zuwa ga saki suka ce sakinsa bai ba sannan mun tattauna game da ɗalaƙul mukurahi wanda aka yi masa tilas sannan rukuni na hudu shine lafazin da ake amfani da shi wajen saki ko kuma abin da zai iya tsayawa a madadin shi lafazin na aiki a nan ne malin ya raba mana shi lafazi ɗin zuwa kashi biyu akwai sarihi akwai kinaya to ya ce mana sarihi shine wato lafazin da aka yi amfani da kalmar saki karara a cikinsa to wannan ya zama saki sarihi wannan baya bukatuwa zuwa ga wata niyya kuma ba za a karbi wata magana ba sabanin shi saki din kawai abin da za a saurare shi niyyarsa wato saki nawa yake nufi amma maganar ya ce ba saki ba saki yake nufi ba bayan ya yi amfani da waɗannan alfaz na saki to ba za a karba masa ba sannan akwai kinaya ita ma kala biyu ce akwai zahira akwai muhtamila ita zahiran kamar shine anti khaliya wa bariya to inda malai yake cewa nan shi ma zai dauki hukunci kamar sarihi ba za a karbo ta da awata sa ba akan cewa ba saki yake nufi ba sannan akwai muhtamila din ita kinaya din kamar izhabi in sarifi to anan malai yake cewa za a iya karbar da awasan yace ba saki yake nufi ba kamar yadda za a karɓi da'awarsa wajen adadin da yake nufi na saki ɗin to sannan mun tattauna game da ma ya ƙumu maƙamul alfaz wani abu ne zai iya tsayawa a madadin lafazi wanda in ba amfani da lafazin ba aka yi amfani da wannan shi ma zai iya zama saki kamar misali al'isharatu wato nuni kuma nunin almufhima wanda ake iya fahimtar abinda ake nufi da shi wannan nuni din to wannan shi ma ana la'akari da shi idan mutum bebe ne ko kurma ya yi amfani da irin wannan ishara din da ake iya fahimta wato a game da saki an fahimta ko to za mu tashi kan ita wannan dai al'ishara din shin malamai sun sallama ishara in mutum ya yi ishara a saki ishara za ta iya zama saki ƙalal mu'allif rahimahullah ya ce al'isharatu bi talaqi mu'tabaratun min al-akhras wato ita ishara idan mutum ya yi ishara amma isharar ta saki to ana iya la'akari da ita kuma a ɗauki sakin yayi min al-akhras idan wanda ya yi ishara ɗin bebe ne inda jamahiri ahlul ilmi a wajen jumhurin malamai mafi yawan malamai sun ce idan bebe yayi ishara tunda shi baya magana ko in yayi magana ba a fahimta da haka sai yayi ishara ko da ido ko da hannu kuma isharar an fahimci saki yake nufi kuma dama gashi bebe ne jumhurul ulama suka ce sakin sa yayi lakin qayyadahu al-hanafiyya sai dai mazhabin hanafiya sun yi kaidi sun ce a'a ba ko da yaushe bane ishara take iya zama saki bi an ya kuna ajizan anil kitaba ya zamto ko da beban ne ba zai iya rubutu ba bai iya rubutu ba an fahimta ko kuma ga bebantaka kuma ga shanyewar gaba baya iya rubutu ko kuma ga bebantaka ga kuma jahilci ba zai iya rubutu ko da boko ko da ajami ba ko da arabiya ba zai iya rubuta cewa ya saki matarsa ba to a irin wannan hanafiya suka ce idan yayi ishara ishararsa za ta iya zama karɓaɓɓiya kuma saki zai iya afkuwa da ishararsa wa illa idan ko ba haka ba lam ta juz isharatu to isharar nan tasa bata bata halatta ba bata kuma zartar da sakin ba bebe ne amma an san ya je tudun maliki makarantar kurame ya iya karatu ya iya rubutu ko ya iya rubutu misali an fahimta ko to sai kuma da yazo sai yayi ishara din maimakon ya rubutu to hanafiya suka ce ba za a zartar da wannan sakin nasa ba domin yana da ikon da zai iya yin rubutu wanda shi rubutun zai fi nuna me yake nufi isharar zai iya dawowa ga wayanda ba su sanya kurma yake magana ba su masa bayanin cewa ya saki matarsa ya ce a shi wannan abin da ya yi nuna-nuna da hannunsa ba saki yake nufi ba to da haka in ya iya rubutu sai a ce ya yi rubutu li'annar kitaba ta saboda rubutun a dallo alal makasudi ya fi nuna me ake nufi amma yanzu in ba sanin wannan sign language din kai nasu ba ya zo ya yi wani abu kace ya saki matarsa yake nufi zai iya dawowa ko wanda ya fi kwarewa wajen fahimta yadda suke sign language su ya ce ba saki ba ne ayin kaga sun yi haka ba saki suke nufi ba amma in rubutu ne fa kaga in ya rubuta shi ne yau kaza ga watan kaza ya saki matarsa wance a rubuce yayi to kaga wannan ya hutar da interpretation din shin wannan sign language din sa saki ne ko ba saki bane kaga duk an kaucewa wannan tunda ya rubuta shi sa hanafiya suka ce in dai ya iya rubutu to in yayi ishara ba za a karɓi wannan isharar ba fala ya adilu anha ba zai karkace wato ba zai karkace wa rubutu ba ilal isharati ya koma zuwa yin ishara illa li daruratin sai in akwai larura kuma larura ta al'ajizi anha rashin iya rubutun ko gaza iya rubutun wal qadiru ala nuduki wanda yana iya yin magana in ashara bi dalaki sai ya zama kurman karfi da yaji kawai sai ya ishara a wannan lokacin ishara irin ta saki fayasihu dalaquhu aidan inda malikiya mazhabin malikiya suka ce shi ma sakin sa ya inganta khilafan lil jumhur sabanin jumhurun malamai jumhurun malamai sun ce a'a idan mutum zai iya magana sai ya zama kurman karfi da yaji yake yin magana kawai sai ishara ta saki to jumhur sun ce sakin sa bai ba dan me yasa zai jefa mutane cikin damuwa a ga cewa to da bakinsa da komai kawai yayi ishara tunda zai iya magana in sakin ne kaga sakin zai fi zama specified kawai cewa saki ne ko ba saki bane sai ya wahal da mutane wajen an ga dai yayi kaza saki yake nufi ko ba saki yake nufi ba sani ba to shi yasa su ma idan yayi ishara an karba jumhur suka ce a'a in yana iya magana in yayi ishara ta saki ba karba ba ka koma cikin littafin almuguni na ibnu qudama mujalladi na uku shafi na 241 da kuma hashiyatu da suki mujalladi na biyu shafi na ɗari uku da tamanin da hudu da kuma hashiyatu bin abidin mujalladi na uku shafi na ɗari biyu da arba'in da ɗaya da kuma mugunil muhtaj mujalladi na bakwai shafi na ɗari hudu da ashirin da uku duk za ka ga bayanin da malamai suka yi game da wannan mas'ala wa ammal kitabatu amma rubutu fa yu'tabaru biha at-talaq inda jamahiril ummati min al-a'immatil fuqaha al-arba'a amma rubutu fa yu'tabaru biha at-talaq ana iya daukan saki da shi ana iya zartar da saki idan mutum yayi rubutu inda jamahiril umma a wajen jumhurun malamai min al'a'immatul fuqaha'il arba'a daga cikin manya-manyan malaman mazhabubun nan guda hudu Abu Hanifa, Malik, Shafi da Ahmad wa gairihim da wasunsu duk sun tafi akan cewa rubutu yana wadatarwa ya kuma gamsar in mutum ya rubuta saki-saki yayi kama fi hadisi bin wato binti Qais kamar yadda yazo cikin hadisin binti Qais radiyallahu anha anna zawjaha Aba Amr bin Habsin mijinta mai suna Abu Habs a wato abu amr bin habs ɗallakaha ya sake ta wa huwa ga'ibin baya gari to tunda baya gari me yayi kaga kenan rubutu yayi fa arsala ilaiha wakilahu sai ya aiko sai ya aiko wa matar tasa da wakilinsa bi sha'irin da alkama wato mutu'atu dalak kenan ga takaddar saki ga kuma mutu'atu dalak sai ya bada alkama yace in an zo ga takaddar ta ya sake ta sannan ga wannan alkama ta kyautatawa ce irin in an zo in an rabu da Allah ta'ala ya ce wa matti'uhunna to wannan mutu'atul talaq ne fa sakhitat sai ta fushi da abin da aka kawo mata ta ki karba fa qala sai shi wakilin dan aiken kenan wato wakilin sai ya ce wallahi malaki alaina min shay wallahi babu wani sauran haƙi da kike da shi akan mu wannan ma abin da kika ga ya bani na kawo miki kyautatawa ce faja'at rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama sai ainihin wannan baiwar Allah ta zo wajen manzan Allah sallallahu alaihi wasallam fa zakarat lahu sai ta faɗa masa ta ce ba mijinta baya gari amma ya rubuta takardar wato takardar saki ya aiko da wakilinsa ya kawo mata sannan an ba da alkama a bata ita a fahimtarta za ta zauna ne ta ci gaba da ainihin idda a gidansa yana ciyar da ita yana kula da ita har sai ta gama idda to kuma shi sakin saki ne ba'ini saki ne na ƙarshe wanda babu kome a cikinsa an gane shi yasa sai shi dan ake yake ce mata wallahi baki da wani sauran haƙƙi akan mu na mu ci gaba da kula da ke tunda igiyar ta riga ta ƙare to ita kuma bata fahimci haka ba sai ta zo ta faɗa annabi sallallahu alaihi wasallam fa qala sai manzo Allah ya tabbatar da abin da wakilin ya gaya mata cewa laisa laki alaihi nafaqa gaskiya ne babu ciyar wake akan sa babu haƙƙin ciyar da ke akan shi ainihin wato abu amrin tun da ya riga ya sake ki kuma saki ne wanda yake babu kome a cikinsa mahallu shahid dai kaga takarda ya rubuta ya aiko da wakilin sai kawo mata kuma aka karɓi wannan a matsayin saki wannan ka koma cikin al'um na ima, ta imamu shafi'i mujalladi na biyar shafi na 181 da hashiyatu bin abidin mujalladi na biyu shafi na 246 da almuguni na ibnu qudama wato mujalladi wato ta ibnu qudama mujalladi na ainihin wato bakwai shafi na 239 wa shadda al-allama ibn hazm al-zahiri wa shadda al-allama ibn hazm al-zahiri babban malami al-allama ibn hazm al-zahiri shi kam sai ya zama shadhi fa qala sai ce la yaqa'u at-talaqu bil kitabati yace sam saki bai yi ba in aka yi abin a rubuce sai ibn hazmin ya zama shazi sai ya samu shuzuzi a nan gurin sai yake cewa la ya kawo talaku shi a fahimtarsa saki baya afkuwa bil kitabati idan aka rubuta sakin a rubuce an gane ko kamar yadda ka koma cikin littafin sa al-muhalla za ka ga wannan a mujalladin sa na goma shafi na 196 wan nususu sabiqatu hujjatun alai amma nassosin da muka karanta waɗanda suka gabata hujja ce a kan shi ibn hazmi an gane ko yawwa hujja ce a kansa cewa saki ya riga ya yi wannan magana tasa ba haka take ba wa fassalal musannifu fi kitabati talaq sai dai abul hasan ash-shadhili marubucin littafin iziya yayi bayani daki daki wajen rubuta saki tafsilan hasanan kuma bayani mai kyau wa yutasawwaru yace ana iya karbar saki ana iya karbar saki a rubuce fil halati taliya a waɗannan halayen masu zuwa na farko an ya kuna shi wanda ya rubuta sakin ya kasance aziman ala talaq ya yi niyyar sakin hina ma kataba a lokacin da ya rubuta din fa hadha suka ce wannan qad waqa'a talaquhu fi'lan wannan sakin sa yayi a aikace bai faɗa ba amma a aikace sakin sa yayi li'anna nabiyyi sallallahu alaihi wasallam qala suka ce saboda annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce inna allaha tajawaza an ummati Allah ya yafe wa al'ummata ma haddathat bihi anfusuha abinda ta saka a zuciyarta na zancen zuci malam ta'amal matukar bata aikata wannan abin da ta saka a ranta ba au ta takallam matukar bata furta ba an gane domin ba da wannan hadisin ba ai da aure da yawa ya mutu ko mutum nawa ne za a sa shi a kwana ya ji abin kai a zuciyarsa kawai ya ji ya koma ma shi sakin ta zai amma kuma kafin ya zo sai ga al'umuru ta tagayyaru ko sai ga al'amura sun canza kuma ya zo kawai sai ya share ina fata an gane to kaga anan kaga in aka ce da zuciyarsa to ai za ga a zuciyar tasa ya sake ta amma a aikace bai sake ta ba a magance bai sake ta ba to wannan hadisin zai ba shi kariya saki bai ba bisa ga abin da mutum ya kudurce iya zuciyarsa matuƙar bai aikata ba matuƙar bai furta ba wannan hadisi imam al-bukhari ya ruwaito shi hadisi na 5269 imam muslim hadisi na 127 hadisin abi huraira Allah ya kara masa yadda wa huwa qad amila bi kitabatihi lit talaqi aziman alai wa huwa kaga anan shi miji qad amila yayi aiki bi kitabatihi lit talaq ta hanyar rubuta sakin aziman alaihi kuma yana mai yanke niyya akan sakin to anan saki yayi yayi niyyar zai yi saki kuma niyyar bata tsaya iya zuci ba sai da ta fito a aikace sai ya dauki takarda ya rubuta shi wane yau kaza ga watan kaza shi wane ya saki matarsa mai suna wance saki kaza to saki ya abu na biyu an yi azima ala talaq shine ya yanke wato yayi niyyar zai yi saki din walam ya katub amma bai rubuta ba walam yandik bi shay'in kuma bai furta komai ba wala ashara kuma bai yi wata ishara ba aidan fa hadha lam yamdi talaquhu wannan sakin sa bai zartu ba lidalil sabiq saboda dalilin da ya gabata haythu lam ya'mal tunda bai yi aikata ba walam yatakallam bai kuma furta ba shi kuma hadisin annabi ya ce Allah ya yafe wa al'ummarsa abinda suka yi a iya zuciyarsu ba su aikata ba ba su furta ba da haka shi wannan duk da cewa ya yanke zai sake ta amma fa bai rubuta ba a zuciyarsa ya yi niyyar cewa sakin ta zai yi bai rubuta ba bai furta ba bai yi ishara ba saki bai ba na uku an ya tuba talak shi kuma wannan ya rubuta sakin ghaira nawil lahu amma bai gama yanke niyyar afkar da sakin ba amma gashi a rubuce ya yi amfani da takarda ya rubuta cewa ya sake ta amma fa gaskiya niyyarsa bai gama yanke niyyar cewa zai saki din ba fala ya qaw dalaquhu to wannan suka ce sakin sa ba zai afku ba lil ihtimalil hasil fihi saboda kokonto da aka samu a cikin ainihin domin al ihtimalin da aka samu a cikin wannan takarda ta niyyar sakin bata zamto ta nuna ba fa fi fahiya ka kinayati talaq to shi ma wannan hukuncin sa ɗaya da kinaya a saki in lam yanwi bi hadd talaq la yaqaw idan baya nufin saki da ita to ba saki bane kamar yadda muka karanta a can baya muka ce kinaya idan miji ya ce wa matarsa tafi gidanku ai kinaya ce ko da ta tafi gida sai aka kira shi me kake nufi sai ce ya turo ta ne ta kwana biyu ta dan huta ko ai mata fada to kaga za a iya karɓar wannan to shi ma wanda ya rubuta saki amma fa shi a zuciyarsa bai yanke niyyar cewa sakin ya sake ta ba amma fa garu shi ya riga ya rubuta to wannan shi ma ba za a zartar masa da saki ba saboda akwai ihtimalin ya ce ya janye ko kuma wani abu mai kama da haka na hudu an yaktuba talaka ya, ya rubuta sakin gaira azimin bihi amma bai yanke ya yi sakin ba bal huwa mutaraddadun bal yana kai kawo fitan fizihi au ilga'ihi ga takarda a rubuce amma zuciyarsa tana kai kawo wajen ya zartar da sakin ta hanyar ba ta takardar au ilga'ihi ko yayi wurgi da wannan niyyar tasa ya zamto bai zartar da sakin ba fa hadha to shi wannan in balagal mar'ata idan takaddar ta isa zuwa ga matar bi an yakuna arsalahu ilaiha misali ya riga ya aika mata amma shi dai yana nan da yana ta koya tura ya ce ya fasa ko kuma ya batta fala shakka annahu dalaqun nafizun bai sa aka dare ita ba har sai da takarda ta je hannunta to nan ko ya zartar da cewa a dawo da takardar tunda ta je hannunta ko shakka babu wannan saki zartacce ne saki yayi an gane ko na biyar suka ce wa illam yablugha idan ya rubuta takaddar kuma yana wannan kokwantan sai zama wasikar bata kai wajenta ba falahu taraju'u anhu to zai iya janyewa daga wannan sakin wa adamu tadliq kuma da rashin afkar da sakin sakin zai zama bai yi ba wa anil hasan al-basri rahimahullah an karbo daga malam hasan al-basri Allah ya masa rahama fi rajulin kataba bi talaqi mar'atihi an tambaye shi game da mutumin da ya rubuta takaddar sakin matarsa thumma mahahu qabla an yatakallama ya rubuta takaddar sai kuma ya goge ko ya yayyaga takaddar kafin ya furta mata qala malam hasan al-basri yace laysa bi shay'in illa an yamdihi aw yatakallama bihi yake cewa babu komai a kansa illa an yamdihi sai dai in ya zartar da sakin aw yatakallama fihi ko kuma yayi magana ya furta sakin fa hadha yahtamilu ala al-mutaraddid domin wannan shi ma yahmilu ala al-mutaraddid zai iya zamantowa za a iya dora shi za a iya daukan shi ma mai kokonto ne har yanzu bai gama yanke shawarar zai yi sakin ba an gane ko yawa wannan ka koma cikin wato isnadin wannan athar na Hassan al-Basri isnadin sa yana sahihi ne Sa'id bin Mansur ya fitar da shi a cikin littafin sa shafi na 100 da wato 1183 wa amma in dala'at alal maktubi min duni iznihi amma idan matar ta leko sakin ba da izininsa ba shi ya rubuta ya ajiye kuma garin gyare-gyare ko leƙe-leƙenta sai ta leƙo saki an gane shi ne ini ɗala alal maktub idan ta gano abin da ke rubuce a takaddar min duni izinihi amma fa ba shi ya izinin ta duba ɗin ba wa ridahu ba tare da yaddarsa ba ka an ta'athura alaihi kamar ta yi tuntuɓe da takaddar ta ci karo da wannan takaddar fi sundukin a wani akwato akwai wani akwatinsa za ta yi mai ɗan gyare-gyaren kaya kawai sai kuma ta ga takarda da buɗe-buɗenta sai ta buɗa sai kuma gashi a shi a rubuce an rubuta saki aw fi mulaffin khasin ko a cikin wata folda tasa ta musamman shine mulaf folda kenan a cikin wata folda tasa ta musamman kawai ta buɗe wannan foldar kila ya kwana biyu da rubuta takardar ya sa a wannan folder tunda ya san takardunsa ne muhimmai a ciki bai gaya mata ba bai zartar da sakin ba amma ya rubuta ya sa a cikin wannan folda din sai ita kuma ta je ta gano aw ta wisadatin ko karkashin fulansa ko katifar da yake kwance masalan misali fa hadha mahallu khilafin to anan ne malamai suka yi sabani wa kalamul musannif amma muka koma zancen abul hasan ash-shadhili mawallafin iziya ya qatadi imda'ahu shi kam in muka koma kan zancen sa to yana hukunta zartuwar wannan sakin in an koma kan maganar abul hasan ash-shadhili shi a wajensa wannan saki yayi duk da bai gaya mata duk da bai yi izini ba ba da yadda sa ta duba ba amma ya rubuta amma ta ga cewa ya sake ta shikenan tunda ta gani saki ya tabbata wa huwa muqtadal hadith sabiq suka ce kuma wannan shine abinda hadisin da ya gabata yake hukuntawa domin an ce inna allaha tajawaza an ummati al khata wan nisyan wa masu'a inna allaha tajawaza an ummati ma haddathat bihi anfusuha ko ma lam ta'mal aw me aw ta takallam an gane ko to nan yayi aiki ko bai ba yayi ya rubuta kuma ta ga aikin da yayi to sai a lazumta masa aiki da wannan hadisin a ce mata ka ta saku wallahu a'lam Allah shine masani hmm? eh ba ja nan ba a akwai sabanin akwai sabanin wajen zartuwarsa akwai sabani wasu malaman suna ganin tunda ba da izinin sa ba ba kuma da yadda sa ba ta je ta gano to bata saku ba shi ne mana ya ce ai ba haza mahallo khilafin to ga wata fa'ida musamman malam ya kawo ta game da wannan zamanin da muke ciki fit ɗalaƙi wannan matsala ita kuma game da saki abara wasa'ili littisalil hadithiya wato ta hanyar hanyoyin sadar da zumunta irin na zamani social media saki fitdalal wata fa'ida malin zai kawo mana game da sakin da aka yi sha'abara wasa'ili littisalil hadithiya ta hanyar kafofin sadarwa na zamani yajibu tasabbutu fil rasailil mursala wajibi ne abu diddigi a tabbatar da saƙonnin da ake aika su an ɗariƙi wasa'ili littisalil hadithiya ta hanyar wato kafofin sadar da zumunta na zamani kan risalatin nasiya kamar sms short message service kenan ko wato shine annasiya sms awul baridil elektroni ko email shine albaridil elektroni awul fax ko kuma fax awul facebook ko kuma ta hanyar facebook wa gairiha da wani facebook irin su whatsapp irin su twitter irin su youtube irin su instagram irin su telegram da ire-irensu ta nan aka tura da saƙon sakin to shin saki ya tabbata ko bai tabbata ba to shine malaikita in aka ga saƙon saki ta irin waɗannan kafofin sada zumunta na zamani to wajibi ne abu diddigi a tabbatar dan wani zai iya hakin ɗin account ɗin ya tura ko yawwa ko kuma wani kila wayar ba ta da wani security wani ya ɗauka ya amfani da wannan ya tura to shi sa a nan zai iya yiwa shi wanda abin nan ko wani ya ce ɗan ba na aron waya zan ɗan kira ko zan yi kaza ka bashi shi kuma yayi abin da yayi son zuciyarsa an gane ko to shine sai malam yake cewa li anna al-ikhtiraqa fiha saboda kirkirar ƙarya fiha ta waɗannan kafofin amrun mumkinun al'amari ne da zai yiwu zai yiwu ka ji mutum wallahi ba shi ya tura ba an gane ko zai iya yiwa mutum ba shi ya tura ba wani ne ya yi amfani da kaza ko kuma hakin ɗin akawun ɗinsa aka yi ko wani abu dai irin wannan bal muntashir bal ma irin wannan kirkira ƙarya a jona a ɗauki hotonka a haɗa da wani a ce gashi kuna kaza ko kaza wannan wani abu ne wanda yake yaya da ana ta yi a ɗauki wata magana a haɗa da magana ka a ce kai kai kaza kai kai kaza ko a yi jono jono ko a yi kaza a yi ditin ko a yi kaza duk gashi nan wannan ai da abu ne wanda yake ba wani wani wani kokonto ko wani abin na a cikinsa ko ko an wuce wannan lokacin ko wallahu almusta'an mala yace Allah dai ya taimake mu faman wasalat ha risalatun nasiya duk wanda sakon SMS short message service ya same ta ta waya kawai ta ji kirran an turo mata text message tana duba mijin dawa baya gari ko baya gida kawai sai ta ga sako tana dubawa sai ta ga an rubuta cewa an sake ta mijinta ya sake ta ta wannan hanyar au baridiya ko kuma ta hanyar email bidalak sai ta ga sakon da ke cikin wannan email din sakon sako ne na saki wajaba alaiha ta'akkudu an dariqi littisal to wajibi ne ta tabbatar ta hanyar ittisal kiran waya wa nahwihi da makamancin haka an gane ko sai ta kira waya ta tabbatar kai ne ka turo da sako kaza yanzu in yace eh shi ya turo sakon kaza fa yace eh shi ne akwai wata shubuha babu ya tabbata cewa shi din ya turo idan kuma fa in ankara sudura zalika minhu idan yayi inkarin faruwar haka daga gare shi yace shi san ba shi ya turo wannan sakon ba fal qawlu qawluhu ba za ta kinkisa kasa ta ce wallahi ita ta saku gidansu za ta je ba ai ta wayar sa ce waye zai dauki wayar sai ya turo wannan sakon ya ce ba shi bane maganarsa za a dauka ba ta ta ba fal qawlu qawluhu wallahu a'lam eh kan ta karanta daidai ne da waccan wasiƙar eh an gane wannan hanya ita ma ko hurmatu nikahil muhallil at-taisul musta'ar kenan bunsurin aro eh hurmatu nikahil muhallil haramcin auren kisan wuta haramcin auren kisan wuta a can ƙasa sai malai ke cewa haƙƙa hadhal mabhab wannan mabahasin da zamu tattauna a kansa ya cancanta an ya tiya an ya ce fi siyaqil an kyatil fasida wato hukka hadal mabahas ko haqqu hadal mabahas haƙƙin wannan karatun da zamu ya fi cancanta an ya tiya a ce malam ya kawo shi fi siyaqil an kyatil fasida a ƙarƙashin wato bayanin aure gurɓatacce ko ɓatacce kama bayyana zalika fil muqaddima kamar yadda muka yi bayanin haka a can muqaddima qala al musannif wala yajuzu baya halatta an gane nan kaga sai ya kawo shi a bayanin saki wala yajuzu kaga tunda muka tattauna irin su auren mutu'a irin auren shigari kaza anan ya kamata a ce malam ya kawo shi wala yajuzu an yatazawwaja ar-rajulu imra'atan bai halatta mutum ya auri mace li yuhillaha dan ya halatta ta liman ɗallaka ha talatan ga wanda ya sake ta saki uku wani ya saki matarsa saki uku kuma yanzu ya fitinu ko sun fitinu su su dukan a kan su dawo su ci gaba da aurensu kuma gashi igiyar ta riga ta ƙare sai a haɗa baki da wani sai ya je ya aure ta ta kwana biyu sai ya sako ta don ta koma wajen tsohon mijinta to wannan haramun ne baya halatta kuma ko an yin wala yuhillu ha zalika yin wannan auren ba zai dai halatta ta ba ga tsohon mijinta wa yufsaku kuma za a rushe wannan auren qabalal bina'i da an samu labarin auren kisan wuta ne to za a kashe wannan auren a bata shi kafin ta tare wa ba'da mu mala yace kai ko bayan ta tare ne ko bayan ta tare a wajen sabon mijin sai aka gano ashe hada baki aka shi wannan sabon mijin nata ba zama za ta yi a wajensa ba sako ta zai danya halatta ta ga mijinta na farko to sai a bata wannan auren wa in fusikha ba'dahu idan aka lalata auren bayan ta riga ta tare a gidan sabon miji falahal musamma za a bata abin da aka ambata na sadakinta wa man dallaka imra'atahu thalathan duk wanda ya saki matarsa saki uku saki daya aka daidaita ta kuma aka kuma saki na biyu ta kuma dawowa aka daidaita sai ya kuma yin saki na uku lam tahilla lahu to ba za ta sake halatta gare shi ba bi milkin ta hanyar mallaka wala nikahin ko ta hanyar aure hatta tanki hazaudan gairahu har sai ta auri wani mijin daban an gane ko bai halatta ya aure ta ta hanyar milk milki shine wato misali ta hanyar mallaka ta yi kila sai aka yi jihadi bayan ya sake ta saki na uku sai aka yi jihadi sai ta fada cikin ainihin wato ganima da ta fada ganima kuma sai aka rarraba ganima sai aka kawo ta kasuwa za a siyar yanzu in ya siyo ta sai dai ta zo ta yi mai hidima ba dai su ci gaba da rayuwar aure ba ko da ya mallake ta yanzu to baya halatta su ci gaba da hulɗa tare har sai ta auri wani mijin ba shi ba sakin nan yana nan هذا النوع من النكاح wannan nau'in na auren kisan wuta minal kaba'iri yana daga cikin wato yana daga cikin manya-manyan laifuffuka manyan zunubai kabira ne min kaba'irin zunub auren kisan wuta li'anna Allah azza wa jal saboda Allah mai girma da ɗaukaka la'ana fa'ilahu ya tsine wa mai aikata haka wanda yake auren kisan wuta tsinanne ne a wajen Allah ba shi kaɗai ba wal maf'ula li ajalihi da wanda aka yi auren saboda shi wanda ya yi auren la'ananne ne wanda aka yi auren dan a halatta masa shi ma tsinanne ne an ibn mas'ud na radiyallahu an an karbo daga abdullahi dan mas'ud Allah ya kara masa yadda qala yace la'ana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam al muhallila wal muhallala lahu manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya tsine wa al muhallila wanda ya auri mace dan ya halatta ta an sake ta saki na uku ya aure ta an hada baki da shi dan ya halatta ta wal muhallala lahu manzon Allah ya tsine wanda aka aka yi auren dan a halatta masa shi tsohon mijin ma'ana da sabon mijin da tsohon mijin duk tsinannu ne a harshen manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam wannan hadisin Imam Muhammad ya fitar da shi a mujalladin sa na daya a cikin musnad dinsa shafi na 448 imamu tirmidhi ya ruwaito shi hadisi mai lamba ta 1120 imamu nasa'i mujalladi na shida shafi na 149 wa asahhu alqawlayn an ahli alilm mafi ingancin ɗaya daga cikin zantuttukan malamai da suka yi guda biyu malamai sun yi ƙauli guda biyu game da wannan matsala amma mafi inganci daga cikin maganganun malaman nan malamai da suka yi guda biyu akan wannan matsala annahu nikahun fasidun wannan auren kisan wuta din aure ne batacce asalan ma babu shi shi yasa da an gano shi ba wani zancen rubuta mata saki kawai rushe shi za a yi fatattake ta a ce ta fita daga gidan ta koma gidansu shi kuma a ce ba shi ba ita aure ne wanda yake batacce fayufsahu shi yasa ake bata shi qabal bina'i kafin ta tare wa ba'dahu da bayan ta tare din kama qala al-musannif kaman yanda ainihin abul hasan ash-shadili rahimahullah ya faɗa wa huwa qawlu malikin wannan kuma shine kaulin imam malik wa shafi'i da imam shafi'i fi ahadi qawlaihi a ɗaya daga cikin fatawoyinsa wa ahmada da imam ahmad wal laythi da layth bin sa'ad wa thawri da imam thawri wa ibn al-mubarak da ibn al-mubarak wa gairihim da wasunsu wa huwa kadhalika qawlu umaru wa ibnuhu wa uthman radiyallahu anil jami' wannan kuma shine fatawar sayyidina umar fatawar ɗansa abdullahi dan umar fatawar sayyidina uthman radiyallahu anhum ajma'in cewa duk lokacin da aka gano an yi auren kisan wuta to aure ne batacce kafin a tare kar a bari a tare bayan an tare kuma za dai a bata shi wannan ka koma cikin bidayatul mujtahid mujalladi na biyu shafi na ɗari da biyu da almuguni na ibnu qudama mujalladi na shida shafi na ɗari shida da arba'in da biyar da nihayatul muhtaj mujalladi na shida shafi na ɗari biyu da tamanin da biyu da muhalla wato muhalla mujalladi na goma shafi na ɗari da tamanin da kuma rawdatu ɗalibin mujalladi na bakwai shafi na ɗari da ainihin wato ashirin da shida وقد اعتبره ابن عمر رضي الله عنهما سفاها shi abdullahi dan umar ma yana daukan wannan auren zina ne kawai ya dauki wannan kawai daduro ne zaman daduro ne an yi irin wannan zama haka shine ra'ayin abdullahi dan umar wa qala umar radiyallahu an sayyidina umar radiyallahu anhu shi ma yana cewa law utiya bi muhallilin wa bi muhallalatin la'uta kai la'uta bi muhallilin wa bi muhallalatin illa rajamtuhuma ba za a taɓa kawo min wanda ya aure don ya halatta matar ga wani wa bi muhallalatin da wadda aka yi auren don a halatta ta ba za a kawo min su ba illa rajamtuhuma face hukuncin da zan musu jefe su zan yi kaga maganar abdullahi dan umar ta tabbata cewa zina kenan suka yi na fata an gane wannan shi ma isnaduhu sahihun akhrajahu abdurrazzaq fil musannaf mujalladi na ainihin wato shida shafi na ɗari biyu da sittin da biyar haka sa'id bin mansur a cikin sunan ɗinsa shafi na ɗari da wato dubu ɗaya da ɗari tara da casa'in da biyu faslon ga wani fasali fi a hakamin raja'ati a cikin wannan fasalin za mu tattauna ne game da hukunce-hukuncen kome an gane ko hukunce-hukuncen biko ko kome bayan an yi saki ƙalal musannif ƙalafin risala abu zaidin alƙirawani ya faɗa a cikin littafinsa na risala ya ce walahu ailil muɗalliki zaujatahu walahu wane ne walahu ya ce ai lil muɗalliki zaujatahu wannan da ya saki matarsa yana da damar arraja'atu ya dawo da ita mutumin da ya saki matarsa yana da damar ya ce ya dawo da ita fillati tahidu ga matar da take jinin al'ada malam ta dukhul fil haidati thalitha matukar bata shiga jinin haila na uku ba ta yi jinin farko ta yi jini na biyu kafin ta yi jini na uku sai ce ya mai da ita ta koma fil hurrati idan ya ce aw saniyati ko kuma matukar bata shiga cikin jinin haila na biyu ba fil amati idan baiwa ce domin iddar baiwa jini biyu ne iddar baiwa jini biyu iddar ya jini uku to shi wanda ya ya saki matarsa kuma ya ce ta yi jini biyu kan ta shiga na uku in ya mai da ita ta koma wanda ya saki matarsa baiwa ce dama ta yi jini na ɗaya kan ta shiga cikin na biyu sai ce ya dawo da ita shi ma ta dawo ƙala sharihuha mai sharhin wannan magana ta risala yana cewa arraja'atu biko ko kome yamliku hazzauju miji ne fa yake mallakarsa fi kulli dalaƙin a kowane irin saki na ƙasa adaduhu an talati da bai kai uku ba duk sakin da miji ya yi wanda sakin nan bai kai saki uku ba to miji shine mai mallakar kome in ya ce ya mayar da ita ta koma ko ta yadda ko bata yadda ba ko iyayenta suna so ko ba sa so na fata an gane malam yakun ma'ahu fida'un matukar babu kul'i tare da shi aw ma lam yakun ala wajhil mubara'ati wal fidya ko kuma dai matukar bai kasance ta fuskar kul'i da fansa da fansa ba ma'ana matukar bai zamto akwai ita matar tana kinsa ba ta son sa dan haka sai ta nemi su rabu kuma ta kawo sadakin sa ta bashi kuma ya karba in ta wannan fuskar ne to kaga shikenan ba shi da damar ya dada ita domin dama mun karanta a baya cewa kul'i saki ne ko ba saki bane hul'i saki ne ko ba saki ba ne hul'i saki ne ko ba saki ba ne hul'i ba saki ba ne na'am to kenan yanzu tunda sai aka ce idan suka rabu da ita an fahimta ko ta hanyar hul'i to ba shi da dama ya dare ita dama ai yanzu ba saki bane ballanta na a ce yana da dama dawo da ita shi sa nan yake cewa malam yakun ala wajhil mubara'ati aw wal fidya duk da cewa shi anan malam a can baya ya gaya mana cewa kul'i saki ne amma dai kaulin da muka tafi akan sa wanda malamai suka rajjaha shine kul'i ba saki bane wa inna ma kanat lahu raj'atu kawai yana da damar yin kome ko biko malam tan qadil iddatu matakar bata gama idda ba li'anna al-ismata bayna az-zawjaini domin igiyar da ke tsakanin ma'aurata guda biyu la tanqati'u ba ta datsewa bima duna thalathi ga sakin da bai kai uku ba fil hurrati in yace idza lam yakun ma'ahu fida'un matakar ba kul'i suka yi tare da ita ba malam tanqadil iddatu matukar dai bata gama idda ba yana da damar ya ce ya dawo da ita shara Allahu azza wa jalla lirrajul Allah ta'ala ya shar'anta wa miji ko ya shar'anta ga mutum an ya rudda zaujatahu ya dawo da matarsa fi iddatiha tana cikin idda fi dalaki a cikin saki ghairil ba'in wanda bai kai uku ba min duni aqadin jadidin ba tare da wani sabon ɗaurin aure ba ya sake ta saki ɗaya kan ta gama idda ya ce ya mai da ita ta dawo babu magana sabon ɗaurin aure wala ya hataju ila ridaha bai buƙatar yaddarta ko an gane bai buƙatar me yaddarta kenan ko ta yadda ko bata yadda ban ya ce ya mai da ita ta dawo matukar dai bata gama idda ba qala azza wa jal Allah mai girma da ɗaukaka ya ce at-talaqu marratan saki marratan sau nawa ne sau biyu ne to idan mutum yayi saki na biyun nan to in ta kuma dawowa fa imsakun bi ma'rufin ko dai ya rike matan nan bi ma'rufin ta hanyar da take sananniya a shari'a aw tasrihun bi ihsanin ko kuma ya rabu da ita da kyautatawa suratul baqara aya ta 229 fal imsaku bil ma'ruf abinda ake nufi da rike ya rike ta da kyautatawa huwa muraja'atuha shine dawo da ita wa radduha ila nika ila nika da dawo da ita zuwa ga ci gaba da aurenta wa mu'asharatuha da kuma mu'amalanta ta bil ma'rufi ta hanyar da take sananniya a shari'a wa qala subhanahu wa ta'ala Allah subhanahu wa ta'ala ce wal mutallaqatu yatarabbasna bi anfusihinna thalathata quru al mutallaq wal mutallaqatu matan da aka sake su yatarabbasna bi anfusihinna za su dakatar da kawunan su su zaman jira thalathata quru'in qur'i uku za mu tattauna game da ƙuri'in nan tsarki ake nufi ko haila shi sa wasu suka ce tana shiga jini na uku ta kubuce wa mutum wasu suka ce a ko ta shiga na ukun sai ta yi tsarki bai ce ya mai da ita ba shine ta kubuce masa to me ake nufi za mu tattauna game da wannan matsala a gaba wala yahillu lahunna baya halatta ga su matan da aka rabu da su an yaktumna su ɓoye ma khalaqallahu abinda Allah ya halitta fi arhamihinna a cikin mahaifarsu in tana da ciki ka ta yi wani kwana kwana ko ka ta ɓoye ta ce fato wannan sakin da aka yi mata akwai ciki in kunna yu'minna billahi wal yawmil akhir in har sun yi imani da Allah da ranar lahira wa bu'ulatuhunna mazajansu a haqqu bi raddihinna su ne mafiya cancantar su dawo da su fi zalika a lokacin da suke cikin idda kan su gama in aradu islaha in sun yi nufin gyara in sun yi nufin za su gyara zamantakewa su su zauna lafiya to mazajensu suna da dama su ce sun mai da su an gane ko suratul baqara aya ta 228 wa fi hadith ibn umar radiyallahu anhuma ya zo cikin hadithin abdullahi dan umar Allah ya kara musu yadda lamma tallaqa imra'atahu fil haid lokacin da ya taba sakin matarsa tana jinin al'ada qala annabi sallallahu alaihi wasallam sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce murhu falyuraji'ha ka umarce shi ya dawo da ita wa hadhihi almas'alatu mahallu ijma'in wannan mas'ala da muke tattaunawa wato mas'ala ce da malamai sun yi ijma'i akanta annal hurrata cewa idan mace ya ce ba baiwa ba idza dallaka idza dullika duna salat annal hurra kai ba hurrata ba ne annal hurra ɗa idza dallaka idan ya saki matarsa duna salat sakin da bai kai uku ba wala abd idan kuma bawa ne in ya saki matarsa duna lithnain sakin da bai wuce biyu ba wato bai kai biyu ba falahuma haqqur raja'a to da shi wannan dan da shi wannan bawan ɗan da ya saki matarsa bata wato sakin da bai kai uku ba bawan da ya saki matarsa saki da bai kai biyu ba to duk su su biyan suna da haƙƙin arraja'atu su ce sun dawo da matan nan sun yi bikon kayan su qabalan qida'il idda kafin idda ta kare an ba wa mutum wannan lokacin ya mai da matarsa kafin idda ta kare ka koma cikin al-mughni mujalladi na bakwai shafi na ɗari biyar da sha biyar da al'insah al'ifsah mujalladi na biyu shafi na ɗari da hamsin da takwas da albada'i mujalladi na uku shafi na ɗari da tamanin da ɗaya ka kuma koma fatihul bari mujalladi na tara shafi na ɗari hudu da tamanin da uku da za ka samu ƙarin bayani game da wannan matsala so ina ganin sai mu tashi alhikimatu fi mashru'iyatir raj'a abinda muka karanta ya zama daidai Allah ya ba mu lada kuskuren da muka yi Allah maɗaukakin sarki ko tuntuɓan harshe Allah ya gafarta mana subhanakallahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik